أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى ينونا من أن اللوكشي من البركة يومنا ديا قوت الرجب هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة شكرا دودا دليه دودا أربعين دودا daidai da ashirin da uku ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuna kan karatunmu na bulugul mara min jami'a dillatul ahkam za mu tashi babu salatu da idai babin da zai magana akan sallan idi guda biyu sallan idi na azumi da kuma na layya karatun da ya gabata an karanta babin da ya magana akan salatul kaufi sallan tsoro to shi kuma wannan babin da san za a kama da za su mana magana akan sallan idi na azumi da kuma na layya an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-fitr yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudhi an-nas rawahu tirmidhi أنا عائشة رضي الله عنها سيدنا إن شاء الله قال مثل قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تعالى مثل الله سبحانه وتعالى ياتي الفطر يوم يفطر الناس wato shan ruwa ranar da ake sallan idin karamar sallah sallan azumi to rana ne da mutane suke shan ruwa a wannan rana suke idin karamar sallah wal adha yawm yudhi nas sannan sallan layya kuma ranar da mutane suke yanka layyarsu wani ranar ita ce ranar sallar layya rawahu tirmidhi imamu tirmidhi da wata wannan hadisi a wannan hadisi na samu ne daga sai na aisha Allah kara mata yadda ta ce hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar shan ruwa ranar da ake wayan gari ba azumi shine ranar da mutane suka sha ruwa suka kammala azumin su sannan ranar babban sallah ranar sallar layya ita ce ranar da mutane suke yanka layyarsu da wannan hadisin ya kunshi abubuwa da dama a cikinsa kaga ana karantar da cewa ana so a ɗauki azumi tare a yi sallah tare ganin wata in an ga wata na sallah to za a ɗauki a za a ajiye azumi ke nan sai a yi sallah yan ga wata ne an gabatar da arfa wa shigari kuma za a yi sallar layya to saboda haka wannan hadisin yana karantar da haka sannan kuma idan ya zama jama'a sun ce yau dinnan ranar sallah ne to wannan rana ita ce ranar sallah babu wata rana sai wannan rana sannan kuma idan an riga an gabatar da arfa to washe gari shine ranar sallah babu da ranar sallah sai wannan washe gari ita ce duk da ya bayar da za su kara mana bayani akan me ake nufi da ranar da mutane suka sha ruwa ko kuma ranar da mutane suka yi layya saboda ba a son mutum ya zama shazi a cikin jama'a an zo ana gabatar da sallah shi ya ce a shi kan har yanzu da saura ko kuma za a gabatar da layyani arba yau washe gari ya ce shi kama har yanzu da saura to a nan malami sun yi magana ɗewa a ciki idan ya zama duk da zai kanna mana sauri za mu so a san za mu ji cewa idan aka ce yau din nan an ga watan shawwal wata ramadan ya ƙare to ba wani sauran magana kuma sai a sha ruwa a yi sallah idan aka ce yau an gabatar da arfa to nan ma ba wani sauran magana sai a yi layya kawai malamai sun yi maganar cewar idan duka waɗannan ranakun aka kuskure ma a kansu to babu wani laifi akwai wanda suke ganin babu laifi in dai babu sanarwa ba a samu sanarwa ba yanzu an cika azumi talatin saboda babu dalili ba a ji ba cewar an ga wata ba ba ta inda aka ji an ga wata sai aka cika azumi na talatin sai washe gari kuma ran da aka yi sallah ko bayan kwanaki sai aka gane ba lallai ba ba haka lissafin sun yi ba an riga an yi to shi kenan in dai babu babu wani dalili to shi kenan an zauna a haka sannan sai aka je aka tsaye da arba aka je ana arba ran tara ga wata ne sai aka yi ran goma ga wata sai ran sha ɗaya ga wata aka yi sallah kenan sai daga baya sai aka gane ba lalle ba lissafin nan kuskure ne ba haka ya kamata ba to in babu wani malaman suka ce in babu wata goma abun ya zama ka to shi kenan sai a karba kenan ana nuna ana son musulunci haɗin kai yake so ba sa rabuwan kamila saboda ka duk abin da zai jawo rabuwan kai musulunci baya bukatar sa an fi so a haɗa kai a yi abu tare ba a so a ware sai dai yanzu zamani da muke cikin sai dai Allah gyara mana saboda daɗin shugabanni suna da adalci kwarai da gaske suna ƙoƙarin kwatantawa to yanzu kam abun namu sai dai Allah gyara mana albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bi umairin bin Anas بن مالك رضي الله عنه عن أمومة له من الصحابة أن ركبانا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاه رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح وعن أبي أمير لقد أمير bin Anas dan Anas bin Malik dan Malik radiyallahu anhu Allah da su an umumatin lahu daga baffanunsa min sahaba daga cikin sahabbai anna rukbanan lalle wasu masu ababan hawa ja'u sun zo fa shahidu sai suka ba da shaida annahum ra'aw hilala bil amsi cewa jiya sun ga wata fa amaruhum nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam sai umurce su an yuftiru su su sha ruwa wai da asbahu idan suka wayi gari kuma an yabdu ila musallahu su yi sabuko zuwa wajen sallar su kawo ahmad imam ahmad da rawaito shi abu dawuda da abu dawuda wa hada lafzu wannan labazin sa ne wa isnaduhu sayyiba amma dangane sai yana da inganci to wannan hadisi an samu shi daga abi umairi ya ce wasu bakwanunsa daga cikin sahabbai sun ba shi labari cewa wasu mahaya sun zo da suka zo suka ga sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun ga wata jiya sai sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sanar ya ce to an riga an ga wata ya ce a sha ruwa amma washe gari ai idi washe gari a ji ai idi amma a sha ruwa yau rana a sha ruwa amma a shirya yi ne ranar ma kuma akwai tawasiri da yawa akwai maganganu da yawa da hadisin ya kunsa hadisin yana nuna cewa ana iya yin sallar idi rana na biyu ba sai a ranar da aka ga wata ba za a yi sallar idi rana ta biyu ba rana farko ba idan ba a samu bayani na samun sallar idi ba kenan sai bayan lokacin idi ya gure ba a ga wata ba ba ji labarin ganin wata ba sai da rana ta yi fal gari ya waye komi ya bayyana a zara mata yi ko sai aka ce jiya ba an ga wata to sai a sha ruwa a gure da idi kuma sai gobe sai ba daga nan akan wannan imamu imamu al-auza'i da sauri da ahmad da ishaq da abu hanifa da abu yusuf da muhammad da wani kauli na imamu shafi'i suka ce haka za a yi sannan a cikin malamin malamin imamu malik kuma akwai al-khibabi shi ma tafiyar da haka amma kuma kaulin imamu malik cewa wannan shi ne magana na farko cewa idan ba a ga an ga wata amma labari bai zo ba sai da rana ta yi to dogaro da wannan hadisin na bi umairu suka ce za a jaruwa ni sallallahu alaihi wasallam ayyuka kubanin sun zo ma mahaya sun zo suka ce ya rasulullah mun ga wata jiya sai da sallallahu alaihi wasallam ya ce to a jaruwa amma gobe a gida yi sai suka dogara da wannan hadisi suka ce ashe to idan an ga wata ba lokacin idi ya wuce to za a sha ruwa a fata ba za a yi iri ba sai washe gari yau magana ta biyu suka ce idan an samu labarin an ga wata sallan ranar ranar idi ne kafin rana ta karkata wato ma'ana ta ba za ta yi sai a sallan idi daga fitowar rana har zu inda azhar ba ta yi ba labari ya iso gamshashe cewar an ga wata ba jiya to za a yi kawai ko karfe na ko inda zawali bai yi ba idan na ta karkata ta magana na kare idan na bata karkata ba to za a yi idan ba haka ba kuma ba sallah wannan ranar mutu ba za a yi gobe ba suka ce su kuma ba gari ba za a yi ba suka ce ai saboda ita sallan idi an sharran an sharranta mata haduwa da kuma yin kuduba saboda haka ba a rama abun da sai an hadu an yi kuduba ba a rama shi ba a rama shi in ya wuce ya wuce su ka ba hujja da sallar juma'a to da sallar juma'a ne ga jama'a sun zo da yawa su samu aliyar sai su ce to hijiya nan bari mu kama na mu jami'i likai ka zama liman kawo mun bari ka kuduba an sake sallar wata juma'a za a yi ba za a yi ba so shi saboda haka sallar da za a mata za a mata za a haɗu a tara jama'a sannan a mata kudu ba ba a sake ta in ta wuce ta wuce kawai balle kuma wannan na nafila ke ai nafila ne sallar juma'a sallar gidi ba suka ce balle na nafila na farilla ma ba a sake yawa sai ka ji ka azar balle kuma na nafila to wannan kauli kuma shine kaulin imamu malik da abu saur da wani kauli na imamu shafi su kuma suka wani haka to kaga anan wajen muna cikin kuskuren da muka bada ciki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana iya zuwa da labarin wata bayan rana ta yi zawali ba maganin a daren da ake tsammanin za a gani ba amma a karbi labari a sha ruwa a haƙura ba shekari a biya yi amma yanzu ka ga yanayin da muke ciki ya zama wani abu daban a ranar za a iya ganin wata a ranar amma hukumomi sun ce su yanzu lokacin karɓar labarin su ya ya riga ya wuce saboda haka ba su ji ba kawai ko sun ji ba su ji ba sannan malamai sun yi maganar cewar ba a shiga cikin ikon Allah a zauna a ce Allah dole abu kaza zai yi ba zai abu kaza ba a shiga cikin wannan da kuma duk wanda zai yi imani da masu ilimin taurari to haka zai zama kenan haka zai zama duk da akwai hadisin da ba san ingancin sa ba cewar kazawar munajjimuna cewa masu ilimin tauraro ƙarya suke ko sun faɗa ko sun faɗa ƙarya ne to in mutum kuma rayuwarsa ya zama yana imani da munajjimu zai sha wahala don zuwa su ga masa zuwa abin da zai same shi ne ba ruwan su ba gashi gashi gashi gashi to sai ka ga wai ana tsammani an ci gaba sai a ce to yanzu watan nan yau din nan za a haife shi amma ba za a gan shi ba saboda kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai gobe a gan shi duk wanda ya ce ya ga wata yau ƙarya yake yi ba wata ya gani ba ya ga wani abu sa daban ne a shiga a yi ta magana a ciki an manta da ikon Allah in dai Allah yana da iko to Allah yana da yayi abun da ya gana maka kai karka shiga iyakar Allah ka ce ba zai yi kaza ba dole kaza zai yi kai wane ne sai dai ka ce kai kana zaton dai kaman kaza ne zai zai faruwa kaman dai ba za a gani shi ba saboda kaza kaza kaza kaza ka dai iya nan amma ka ce ka ka cire gaba ɗaya ba a yi ba ka shiga cikin ikon Allah ta zauna to saboda haka lalle nan wajen abu ne mai hatsari abu ne mai hatsari wani ya samu wani hadisin yawo kansa sai ya ce maka to ai a da ne baka ji an ce maka annar kubanin jawo ma ya sun zo yanzu ina za ka hau kaje ba zai kawo komi ba yanzu kana inda kake za ka bada labari saboda haka kawai babu zai kone nan ya ce ai ana maganar mahaya ne suna ta tafiya ne ba su fito da wuri ba har gari ya waya har rana ta yi kaza kaza kaza yanzu ba yanzu akwai abin da za a hau ne ta tunda babu amma samun labarin da tabbatar da shi zai bada zai ja lokaci ko zai ja lokaci ai tunda sai an tabbatar da adalci wanda ya bada ko an samu jama'a mustafiza wanda ya kamata zai dauki lokaci ana bincike kafin a bada sanarwar cewa gashi nan fa an yi ta haƙiƙi an tabbatar inda za a tsaya a bincike da saboda ka zai iya jawowa har lokaci ya ja ba a sanar ba inda za a bincika sai dai ka zo ka bada ba za a bincike ka ba kawai sai da yarda amma za mu jige ka dole zai dauki lokaci ba to Allah dai ya gyara mana to wannan magana na ɗaya kenan sannan magana na biyu malamai sun yi sabani akan ita sallan idin nan kan wajibi ne ko kuma ba wajibi ba ne Imam Abu Hanifa da Turwa da Imam Ahmad suka ce wajibi ne a sallan idi wajibi ne a yi dalili kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fasalli li rabbika wanhar to wannan ana magana sallar idi sauraka sai ka bauja cewa za a sallar idi wajibi sannan imama ahmad ibn hanbal da wasu malaman da ce malam imam shafi in suka ce a fardu kifaya ce fardu kifaya ce ne in wasu suka yi sun dauke wasu ba za ce dole ba dan babu inda aka fita cewa dole dole ne mutum yayi imam malik da wasu kuma yan mazhaban imam shafi har yanzu suka ce a sunna ne mai karfi sallar idi sunnatu mu'akkada ne sunna ce mai ƙarfi saboda kai mun samu ayi in ba a yi ba kuma ba ku in ba kan da ba a wani anas bin radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabdu yawm al-fitr hatta ya'kul at-tamrat akhrajahu al-bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa sala ahmad wa ya'kuluhunna afradan a وعن انس رضي الله عنه رسينا انس الله قال ما سيدا قال يا شي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفطر yace annabi da ran Allah saboda gare shi ya kasance baya sabu ko ranan sallan idi hatta ya akula samrat har sai ya ci da bine akrajo al-bukhari imam al-bukhari ne bin da shi bi ruwayatin a wata ruwaya mu'allaqatin wanda aka allaka ta aka rataye da ita wasala amar amma imam amar ya ya sadar da ita ruwa tana cewa wa yakulu hunna afradan yana cin su dai dai ku ne dadde dadde yake dauka yana ci dibino din to wannan hadisin kuma yana magana akan cewa ranan sallan idin salatul idil fitr ranan sallan idin azumi ana so mutum ya ci wani abu kamar ya masallaci haka tsari yake saboda kar wanda bai sani ba ya tsammani azumi ake har yanzu ana so a ci wani abu kamun a tafi masallaci a ci wani abu alaihi sallallahu alaihi yana cin dibinai a lokacin kuma yana cin su daidaiku daɗe daɗe yake ɗauka yana ci da ɗan yawa haka kawai da ana so mutum ya ci wani abu bai sami dibinu ba kuma zai bi sunan sosai sai nemi dibinonsa ya ajiye ranar sallan kenan sai ci وعن ابن بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم, يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصاه ابن حبان وعن وعن ابن بردة daga ibn burda ana bi daga babansa radiyallahu anhu Allah ya da su kala ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm yawm al-fitr sai annabi sallallahu alaihi wasallam baya fita ranar sallan idin karaman sallah yawm al-fitr kenan حتى يطعم حتى يتأمج ولا يطعم يوم الأضحى أما بأتي أبتران صلى إيد الليا حتى يصلي حتى يصلي حتى يصلى رواه أحمد إمام أحمد يرويته والترمذي للترمذي wazahu ibnu hibban amma ibnu hibban ya inganta shi wannan hadisi yana ƙara fito da abun fili cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in an zo sallan idin azumi an idan da azumi to sai ya ci abinci kafin da masallaci amma in sallan idin layya ne kuma sai da masallaci bai ci komai ba sai ya dawo daga masallacin an yanka dabba ma har a samu wani abu a cikin dabban ma tukunna a ci amma wannan ga wani game yin layya ne wanda ba zai layya ba kam ya samu dama kenan ya da ci abincin sa da ta zuwa laci amma da wanda kuma zai layya abin da aka fi zuwa amma shi ma musabi ne ba dole ba ne abin da aka fi so shi ne ya jinkira cin abincin a kai wancan lokaci da نعم وعن معطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة, المسلم ودعوة, ودعوة المسلمين ويعتدي الحيض المصلى متفق عليه آه وعن واطية رضي الله عنها دقم واطية الله قرامة الزاك على تاتي أمرنا أن نخرج العواتق أن أمرتهم في تد أماتا والحيضة دما سهيلة في الإيدين أقل إدودي ودابيو يشهدنا الخير خلتشونا عليه ودعوة المسلمين كما دا أدعى مسلمي مسلمي راسي ويأتي الحيضة حيض المصلى سنن محيلة تينيسا دوجا صلى متفق عليه bukari da muslim suka rawaito wannan hadisi to wannan hadisin kuma yana magana akan a suwa ne ne za su fita sallan idi suwaye za su fita su je kowa da kowa zai fita ya halarci sallan idi har aka ce al'awatik yan mata da kuma masu haila su ma za su halarci idi saboda alheri ne a shekara sau ɗaya ke yi sau biyu ka zance a shekara na azumi da layya to su halatta a yi addu'a tare da su amma wacce take cikin haila to ta yi nesa da wajen sallah ta ta dan koma gefe a ƙarshen da ba sallar za ta yi ba ta dan koma gefe duk da wasu malamai sun yi magana ina cikin masallaci ne ake magana ta koma gefe amma yana fili ne warkal to kawai zai nisa dan koma baya baya ba ta yi sallah ba yau ba za ta juna ba ba da yana zama sahu ba ta kuma gefe kawai sai da halittu masallaci duk da nan akwai tabasul da yawa don alaƙa suka magana cewar har yanzu a wajen suna ganin yan mata ba su je sallar ba musamman idan za a fitinu da ganin su idan sun halarta inda za a fitinu da ganin su sun halarta suna kan ba za a yi ba sannan wasu kuma suka ce a ai gashi nan hadisin ya ce ‘yan mata su je kowa ma ya halarci masallaci to saboda idi ne to suke ganin cewa za a je saboda aka magana mai gida ne amma mai haila idan ta je ma za ta koma gebe kar ta shiga cikinsu tunda ita ba sallar za ta yi ba وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه متفق عليه wani ibn umar radiyallahu anhu da abdullah ibn umar Allah kara masa da kale ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar annabi zai ce lasu da gare shi ya kasance da sayyidina abubakar wa umar da sayyidina umar yusalluna al-idayn suna yin sallar idi guda biyu na azumi da layya qabla al-khutbati kafin khutba mutabakun alaihi bukari da muslim sun da wannan hadisi shi kuma wannan hadisin bayan an gama magana wanda za su yi masallaci sai a kawo shi yana maganan yaya ake yin sallar idi sai ya ce shi abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance da sai na da sai na umar suna yin sallolin ne kafin su kudu ba in sun zo masallaci to sallah za fara bayan yi sallah sai a kudu ba kafin a kudu ba sai an yi sallah ke to anan malamai sun kawo cewa har za mu sai na usmanu haka abun yake amma ruwayat ne da yawa duk da wasu sun raurana ruwayoyin cewa za mu sai na usmanu sai na usmanu ya yi sallah ya yi kudu ba kafin sallah ya yi kudu ba kafin sallah sallan idin saboda mutane ba sa saurara su ji kudu ba sai ya gabatar da kudu ba wata rana da aka zo amma bai dawo akan haka ba sai ya gabatar da kudu ba wata rana da aka zo kafin a yi sallah to an ce ya yi kamar sau ɗaya ko sau biyu amma wasu suna ganin wannan ruwa ba ta inganta ba sannan wasu kuma sun ce a'a ba sai na usman bai yi wannan ba wanda ya fara yin wannan ma'awiya ne ma'awiya shine ya yi kudu ba kafin sallan idi ba bayan sallan idi ba wannan ma aka wannan magana sannan har yanzu wata magana an kawo maganar a marwan bin al-hakam wanda shi ya gaji ma'awiya shi ma ya yi kudu ba kafin sallan idi aka zama masallaci idi ma aka kama masa mumbari aka yi mumbari a masallacin idi aka zo aka yi ya hau kan mumbari ya yi kudu ba tukuna ya sallan juma a yi sallan idi daga baya har a wannan ruwa an ce abdullahi bin mas'udin ya kama rigarsa ya ja ya ce masa kun canja kun canja ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba ka yi ba shi dai bai magana ba shi marwan kenan bai tun da sahabi ne babban sahabi ne ba zai ce masa komai ba bai ce komai ba amma dai yana son rayuwar sa ya hauye kuduman sa ya sallan sa bayan da annabin ba yayi ba amma kuma malamai suka ce a lokacin shi Allah ibn Mas'ud ya bada karatu karatun da ya bada shine ai da sai ya ja jama'a sai ya ce to shikenan tunda za ka yi bayan da annabi bai ba to ni ba zan bi ka ba da sai ya ja zugarsa ai ko za a bi shi ba amma sai zauna sai zauna to shi za aka ce idan aka ce akwai shugabanci ba a so mutum ya ya ta waye wa shugabancin nan in ba abun ya fito karara bayan da za a yi ba sai ya zama babu wata fiska sallan nan da nabila ne wanda bai yi nan ma ba ko mai kaza ta kaga bilal masuli saboda fiqihun sa sai ce yanzu a nabila sai da raba kan jama'a kaga sai bai ba ai a lokacin da zai tashi ya ce kai ba mu yarda ba ba za mu maka biyayya ba ta yaya za ka zo kai mumbari annabi bai mumbari ba a sallar idi kuma ka zo kai kutuba kafin sallah annabi bai yi ba saboda haka ba za mu bi ka ba ya ja ya ja zugarsa sai ja jama'a amma sai ce to tunda wannan nafila ce in ba a yi wa ba komi na yi wa ba komi sai ya zauna kawai kuma har a farillan ma har yana ga mun karanta baya har a farillan ma sun yi haƙura mun karanta ba in ba a manta ba hajjaji zo zai hau kan mumbarinsa halla azar yana kudu ban juma'a halla azar kuma akwai sabai a ciki suna zaune suna zaune da ɗalibansu suna tafiya su ya kuke yi suna ce ya za mu yi kwa sai mu yi nuni kan mu yi azar da nuni za mu yi azar din muna zaune yana wuta abusa in mun ga lokacin zai wuce to saboda haka kaga ana karantar da mu cewa in dai ba wai saɓani ya zama na dole ba su a saba sai ya zama dole to haka suke gaba ɗaya duk da kaji wasu sun yi amma dai ba za a amfani da wancan ɗaulin ba shi ya sa kaga kaga bayan nan wanda suka biyo ba a taɓa samun wani ya ce yanzu zai yi kuɗu ba kafin ya sallan gizi ba saboda wanda suka yi ma ga yadda suka kare وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsara shi su fada gare shi salla yawmal idi rak'atayn yayi salla ranan idi raka'a biyu lam yusalli qabla huma bai salla kafin su ba wala ba'da huma ko kuma bayan su nan wannan hadisi kuma a karaje mustaba malaman hadisi guda bakwai sun fitar da shi su ne za a ce ahmar kenan da bukari da muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawuda da Ibn Majah duka sun fi da wannan hadisi hadisin yana magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar idi raka'a biyu na azumi ko na layya amma baya yin sallah kafin su sannan baya yin sallah bayan su ba ba nafila ma ba za a yi nafila ba kafin su sanar ba za a yi nafila bayan su ba in ka je sallar idi sallar ita kanta ma nafila ne sallar idi da za ka yi saboda ka ba za ka yi nafila kafin su ba za ka yi nafila bayan su ba وعن صلى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه اخرجه ابو داود واصله في البخاري yace wa anhu radiyallahu anhu har yanzu daga Abdullahi na bas Allah kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallal eid sallai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sallar eid bila azanin wala iqamatin ba tare da kiran sallah ba kuma babu iqama akrajahu abu dauda wa asluhu bil bukhari abu dauda ne fidda shi amma asalin sa na cikin bukhari shi kuma wannan hadisi yana maka bayanin sallan idi idan aka je na azumi ko na layya ba a kiran sallah sannan ba a yi kama sallah kawai ake duk da wancan hadisi na makaranta da kuma su malamai sun yi magana a cikin sa cewar ba a nafilan nan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa to adama shine liman yana zuwa sai sallah za a yi kawai shi yasa ba zai nafila ba sannan wasu kuma sun ce a in a masallaci ne ta kama sallan idi za a iya nafila saboda tahiyatul masjid gaisuwan masallaci da ake yi saboda kan yi idi a masallaci da suka ce za a yi wasu kenan wasu kuma suka ce a in dai idi ne sunansa idi to ba za a wata nafila ba sun zauna akan wannan hadisin saboda haka akwal din duka akwai su amma ba duk ma jamhur sun duka kan cewa in dai a idi za a yi sallar to ba za a yi nafila inda aka samu dan magana shine in a masallaci ne sai suka ce to ai ba nafilan nan ba nafila bane sayyidatul masjid ne saboda haka in an shigo sai a sayyidatul masjid wanda suka ce za a yi kenan magana guda biyu amma dai wancan karfi shine ba a yi sannan kuma ba a yin kiran sallah sannan ba a yi kama a sallan idi duka wani abi sa'in radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-eid shay'an fa idza raja ila manzili salla rak'atayn rawahu ibn majah bi isnadin hasan wani abi sa'in radiyallahu anhu daga abi sa'in Allah kara masa yadda kala ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya kasance la yusalli qabla al-eid shay'an qabla al-eid shay'an nabi sallallahu alaihi wasallam baya yi baya sallah kafin idi baya sallata komai fa idza raja ila manzili idan ya koma gida sallah raka sai ne sai na fira raka biyu rawi ibn majah ibn majah ne fitar da hadisi bi isnadin hasanin da nagari mai kyau kaga anan kuma ya ƙara fito maka da abu fili a masallaci dai sallar masallaci ne ba a yi nafila sai dai an dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya yin nafila a gida وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعيدهم ويأمرهم متفق عليه آه وعنه رضي الله عنه daga abi tayyib al-qudri Allah kara masa yadda kala ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kuruji yawm al-fitr annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitara ranar sallar idin karamar sallah wal adha ko kuma babbar sallah na azumi ko na layya ila al musalla yana da wajen yin sallah wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah abun da yake farawa idan yin sallah summa yansarif daga nan sai ya dawo fa yaqumu qabilan nas sai ya tsaya ya fuskanci mutane wan nasu ala suhuri mutane kuma suna kan sabon su fa iru sai musu wa'azi wa ya'muru sai musu burni muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka haɗu akan wannan hadisi shi kuma wannan hadisi yana mana magana akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da zo sallar idi na azumi ko na layya yana zuwa masallaci abin da yake farawa yana zuwa sai ya kawai tare da sallah abu na farko sallah za a yi sai ya wai ya juyo ya tashi ya tsaya ya fuskanci mutane ya musu kutuba kenan bayan sallah sai ya musu kutuba mutanen nan ala sufufihim suna kan sabon ba sa tashi a kansa musu alaihi salatu wasallam ya yi kudu ba ya gama amma yanzu ana idar da sallah ana idar wa sai ga kowa na tashi kowa na tashi a ta tashi wani kuma zuwa kama kada daɗi ba ba an idar da sallah kuma liman yana kudu ba ai ba a gama ba ana so ka saurara ka ji kuɗin da liman zai yi ka saurara ka ji kuɗin da zai ka zauna ma a kan sahunka samarin lantarki suna zina kan zuwa ne ba sa tashi a yi wa'azi a bada umarni a faɗi menene za a yi yau wannan ranar da aka sallar idi na azumi gurin layya duk liman zai bayani mutane suna kan zuwa da saboda haka wannan fuskuren mun riga mun faɗa ciki da yawa yanzu a zo sallan idin azumi ko na layya ana assalamu alaikum shikenan ana sallama sai a tashi a yi ta hayaniya a yi ta menene kuma har gargaɗi za ka gana yi jama'a saurara jama'a saurara ina na farin lamba haka ake balle ana assalamu alaikum shikenan mutum ba zai ba zai yi addu'a ba to ba ka ake so ba in kai sallah ana suka jinkirta ko na ko na ko ci da sallah ne ka tsaya kai addu'o'i a bayan sallah da to daga nan kuma sai maganan a takbirat da ake kabbarorin da ake a cikin sallah da to ina gare bari mu bari mu wannan hadisin da sai mu وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تسيه تسيه نعم وأنا عمرو بن شعيب دقا بن شعيب أنا أبي دقا وأنت عن جده دقا كنسا رضي الله عنه الله يدسو قال ياتي قال النبي nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace at-takbiru fil fitr sallah da a wato kabbarorin da ake a cikin sallah na azumi ko na layya sab'un fil ula baba yake a farko wa kamsun fil akhirati biyar ake a na karshen wal qira'atu ba'dahuma sannan kuma da karatu bayan kabbarori kiltai ma gaba ɗayan su akhrajahu abu dauda abu da ne fi da su wa naqala tirmidhi an bukhari tatihu amma tirmidhi ya nakalto daga bukhari cewa a wannan hadisin ya inganta to shi kuma yanzu ba an ga maka maganar a maganar kutuba sai aka ce a cikin sallah kabbarorin da ake yi bakwai daga farko za a yi takbirat guda bakwai Allahu akbar Allahu akbar sau bakwai a raka ta farko sannan a raka ta biyu kuma za a yi kabbarori guda biyar to anan malamai sun yi magana Imam Shafi da Auza'i da Ishaq suka ce suka tafi akan cewa kabbara guda bakwai ne amma bayan kabbaran harama su a wajen su in aka zo aka kabbara aka ce Allahu akbar na farawa to za a yi guda bakwai bayan nan zaka ce Allahu Akbar na raka na biyu an taso ta dagowa za a yi biyar bayan nan kage su a wurin su kaga kabbara takwas ne yake na raka farko a raka ta biyu kuma kabbara shida an cire wancan sannan Imam Malik kuma a wajensa da Imam Ahmad suka tafi akan cewa a a kabbara bakwai ne hadda kabbaran harama kabbara bakwai hadda gaban haram bakwai din za a yi sannan wancan kuma hadda da tasowa kaga kaji bambancin kaji da hadisin guda ɗaya ne amma kowa da yadda ya fahimta hadisi shi din ne waɗannan malaman su suka fahimci a a tun da aka ce gabbara bakwai yake yi to banda ta irami kenan banda ta bara sallah suka fahimci haka banda gabbara haram waɗanda kuma suka ce a hadda kabbaran haram saboda haka muni wanda muke kai shine wanda na imamu malik din kabbara bakwai ake yi hadda kabbaran haram wannan kuma guda biyar liman zai ce allahu akbar daga farko duk da wasu malaman sun kawo cewa in yi kabbara zai ɗan saurara kaɗan sai ya sake ya sake yin kabbara a haka a haka har ya yi su daga nan kuma zai fara karatu bayan yau amma kare je yana yi suna haharɗewa ba so yi haka Allah bai gama faɗa mutane ba a faɗa ba kawai ya sake kawo wata a ana so ya bari in aka kabbara din sai a sake in aka kabbara sai sannan an yi magana shi liman idan zai kabbara nan zai daga hannu ne ya daga hannu sai kai kusa da kafa da ko kusa da kunne ya ce Allahu akbar ko ya zai yi to nan ma malamai sun yi magana cikin wannan ba maganganu ne mazan imam malik suka ce eh lokacin da zai yi kabbaran farko zai daga hannunsa ya ce Allahu akbar kabbaransa na farko kenan kabbar ihraminsa daga nan kuma ba sai ya daga hannunsa ba sai ya kawo kabbarorin sauran duka ba zan imam malik su da zaka haka wasu mazhabobin suka ce a kowace kabbara sai ya daga mata hannu sai ya daga ya ce Allahu akbar ya sauke Allahu akbar haka sai ya yi wasu mazhabin suka bada haka zai to saboda haka mu dai mazhabin da muke kai abin da za mu ke kawo wancan din saboda ka san shi ma karatu ne yana nan shi ma kuma shi ne abin da ya kamata mutum ya faɗa karka bari guda ɗaya ko kuma ka soke wani wani karka soka ka faɗi kowanne wanda muke kayi na mazan mu na imamu malik kuma imamu malik shine malamin sauran malamin duka ko haka ba yawa wanda muke kayi nasa in ka daga hannun kai kabbara shikenan sauran kabbarori ba sai ka daga ba to saboda haka kar ya mutu yana karatun hadisi in ya kawo wannan in shi yana da ra'ayin a daga hannu a kowane kabbara sai ce hadisi yana gwada lalle sai ka daga hannu yana neman sukan wancan ba haka ba ne za ka karatu yake ba kar ka soke ka faɗi kowanne sai ka faɗi ina kake bi ga inda nake bi amma shi ne ga shi shi ga yadda yake ayi amma akwai malamin da suka ce za a yi wani ba ka huta ba tunda da dole fahimta su ne za ka kawo ai za su ne za ka kawo to saboda haka a nan maganin shi ne wajen kabbaran nan mu dai mazan wa malik abun da muke kai in kai kabbara ka daga hannunka sau ɗaya shi kenan sauran kabbarori ba sai ka daga ba haka ake yin waɗannan kabbarori sannan har a cikin a karatun da liman a wannan din da liman zai kuban da liman zai ana so ya yawaita kabarbari a kuban da zai yi bayan an yi da sallah ba zai kuduwa ba to kabbarori su yawa a cikin kuduwa duk da sun kawo wasu malaman sun kawo cewa ana so yayi kabbara guda takwas ko tara daga farko Allahu akbar Allahu akbar sai yayi sau bakwai ai sau takwas ko sau tara ko sun kawo wannan kafin ma ya fara kudu ba nan ma mazahim ne na wasu an yi sabani ciki wasu kuma suka ce a'a yayi kabbarorin dai a ciki idan yayi yayi yayi yayi kabbara ya kabbara in ya ka dan yi magana dan yi magana ya kabbara ya kabbara a cikin kudu ba sannan har an yi sabani ma shin da kabbarorin zai fara ko kuma da hamdala zai fara in yi dadda in yi zai fara kuduwa sai ce alhamdulillah kaza kaza ne ko kuma a kabbarorin zai fara kawo nan ma malamu suka sabani wasu suka ce a farkon abin da zai yi hamdala zai fara yi ce alhamdulillah mun gode Allah da ya nuna mana idin nan daga nan sai kabbarori wasu kuma suka ce a a kabbarorin zai fara yi kafin ya fara ya shiga cikin kudubarsa da amma dai mazan na imam malik sun tafi akan cewar ya yi kabbarori a ciki shi kenan ya yi kabbarori a ciki ya yawaita kabar gari a cikin kuduba ta wannan dai shine a takaice abin da ya shafi kuduba kuma za mu tsaya nan insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana muna cikin babin dai na'am muna cikin babi ba mu gama shi ba in mun zo za a yi maganan karatu kuma da liman zai karanta idan ya zo sallan iri me zai karanta duk yana na riga an tsara masa mu zai karanta idan ya zo sallan bidiyo insha Allah na'am
kamar wanda ake magana na ibi guda biyu ne sun aka ce an ga wata an ce an ga wata amma kuma sai baka sha ruwa ba sakamakon mutane da dama an tafi akan ba gani ba wasu sun ce sun gani kuma duk da kayan da dare ingancin wanda suka ce sun ga wata amma eh baka sha ruwa ba shi wannan ya
ba komai in mutum bai shawo ba komai a kansa ai kamar yadda muka karanta idan ma ya zama an yi azumi talatin an yi sallah sai daga baya aka gane cewa wannan fa kuskure aka buga an yi kuskure misali to ba komai yanzu ranar tara ga wata jiya ne ya kamata tara ga wata amma hukumomin saudiya zai ba su sallah ba ba su yi arba ba ba su arba ba sai ran goma suka hau kaga muka nan sai ran sha ɗaya mu yi idi ba tun aka fahimci haka ma ba komai kawai abin da malam suka faɗa shi ne su wanda suke da haƙƙin wannan abin da ake so su dage su gyara shi su ne suke da haƙƙi a kai saboda haka su dage su gyara in mutum yana da haƙƙi a kai bai gyara ba yana je lahira to zai sha wahala saboda duk nauyin mutane ya ɗauka a kansa ya ɗauki abu yana na aka yi daga to shi ne ake nema a gyara wannan ne amma idan aka zo daga baya babu ba abin da za- zai biyo baya shi sa aka ce ba a so a aibanta wanda ya sha da kuma wanda bai sha ba kar wanda ya sha ya aibanta wanda bai sha ba ba bukatar wannan kowa neman daidaito yake a wajen Allah ba wani aibanta kowa neman daidai yake annabi sallallahu alaihi wasallam an fita aka je an fita haka irin an je an yi tafiya sai wasu suka sha ruwa wasu kuma sai suka yi azumi wasu suka sha ruwa wasu suka yi azumi ba wanda ya ce kai da Allah ku ya za ku samu azumi ba an ce an ba ku sauki kun ji ku karba su kuma za su ce a'a ku kuma ya- ya za a yi ku sha ba ba wanda ya magana wani sai da aka je sai aka sha wahala wannan tafiyar aka sha wuya aka sha wahala wanda suka sha ruwa su suka tashi suka shirya kayan shan ruwa wa masu azumi ka ji ba wanda suka sha ruwa suka karbi su a ranar su suka shirya kayan shan ruwa suka karbi masu azumi masu azumi kowa ya ji ya zauna kowa ba- la'asar ta yi ba za a iya komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana musu yana musu irin halinsa da kirki yana ga musu yace yau kam dan ba da an samu masu shan ruwa ba da da azumin nan da kir za a kai za a kai shi amma saboda wanda suka sha su suka taimaki wanda kuma ba su sha ba ba wani mai zagin juna dan uwansa to saboda haka ba a so a aibanta wanda ya ajiye saboda ya samu labari da yi cewar an gani sannan wanda ko bai ajiye ba kada ya aibanta wanda bai ajiye ba ba wani matsala a cikin wannan neman tsira ake gaba daya su ne shugabanni su yi kokari cikin gyarawa kawai shi kenan na'am shine wallahi wa'ala amana addu'a